الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا رانا الله دي hudu ga watan almuharram hijira 1447 wanda ya dace da 29 ga watan 6 shekara ta 2025 ci gaba da karatun littafin matnul ashimawi a darasi na 16 wanda muna nan cikin babul imamati babul imamati an fara bayani akan limanci a sallah jagoranci a sallah to muna cikin bayanin waɗanda aka karhanta bin su sallah za mu tashi wata juzu imamatul a'ama wal mukhalifi fil furu'i sai bayani akan waɗanda su kuma an halatta a bisa sallah duk da akwai ƙauli cewa su baɗin makaruhi ne to amma shi malam anan yana ganin halat ne a bisu shine wata juzu imamatul a'ama limancin makaho yana halatta halatsi ne to me yasa ma an kai sa an ka kawo makaho saboda malamai sun yi maganganu har guda uku idan aka samu liman makaho da wanda ke gani shin wanne ne fi cancanta a gabatar wasu suka ce a gabatar da mai gani saboda shi kaga yana iya ganin a abinda zai iya faɗo masa kila na najasa ko abinda dai zai iya kawo masallashi matsala wanda makahu kaga ba zai ga wannan ba tunda baya gani wasu kuma suka ce a a gabatar da makahu ya fi a kyale mai gani suka rinjayar da limancin makahu akan mai gani suka ce dalili saboda makahu bai ganin abin da zai shagaltar da shi daga ibadan da yake ta sallah saboda haka zai fi samun cikakken khushu'i sama ga mai gani shi mai gani yana yiwa yana sallah wani abu ya gitta masa eh wannan kallon sai ya dan rage masa khushu'i na tsoron Allah wasu kuma suka ce a siyadi duk ɗaya ne da mai gani da wanda bai gani duka hukuncinsu ɗaya ne to shi yasa wannan maganganun guda uku da malamai ke yi na fiqihu shi yasa malam ya ambace shi cikin waɗanda halatu ne su ba da sallah kuma an ga abdullahi ibnu ummi makatum an ga manzo sallallahu alaihi wasallama in zai tafi yaƙi yakan shugabantar da shi ya dinga ba mutane sallah a madina tare da akwai masu ganin wal mukhalifi haka an halatta sallah ka bi sallah ga wanda ya saba fil furu'i ga mas'aloli na fiqihu eh kamar ba maliki ya bi ba shafi'i ko ba hanafi ko ba hanbali to wasu malaman sun halatta duk da wasu na hana kamar su yan hanafiya suna hanawa eh tunda sabanin kaga ba ga usulu bane ga furu'u ne an kai sabani na fiqihu to shi yasa su malikawa suka ce ya halatta ya halatta ka bi shi sallah wal innini da mai karamar al'aura e shi ma ya halatta a bi shi sallah wal mujazzami da mai ciwon kuturta shi ma halatta ne a bi shi sallah illa an yashtadda juzamuhu sai dai in ciwon kuturtar nasa ya tsananta wa ya durra biman khalfahu ya zan yana cutar da waɗanda ke bayansa waɗanda yake ba sallah to nan fayunaha anhum to wannan kan ana ma nisan tashi ma daga masallata ma in ya zo masallaci ma sai a ce ya tsaya can gefe ba za a bar shi ya shigo kusa ga mutane ba duk wanda ke da wata lalura wadda za ta iya cutar da al'umma to ya koma can gefe ko baranda ko wani wuri ya bi lima amma ba zai zo cikin sahu ba ko ciwon kuturta eh, ko wani rashin lafiya na warin kashi ko warin baki ko warin kunne ko wani rauni da yake da shi na ƙuraje suna wari duk irin waɗannan to nisanta su ake yi ga masallaci ba za su kusanci al'umma ba inda suna da lalura da za ta iya kawo ma masallata rashin kushuri to yana da kyau a kiyaye albasa ma in ka ci to an ce ma ka ƙaurace masallaci bale eh bale ka sha ta ba sigari kaga sai a hankali e to duk wannan kurakurai ne da jahilci in kana da wannan lalura ko ka je ka kawar da ita in ba ta abin nan to sai ka tsaya gefe a can baranda sai ka bi liman babin lalura waya juzu uluwul ma'mumi ya halatta ɗaukakuwar mamu ala imamihi akan limaminsa walau bi satahin koda da wani rufi ne mai tudu e ba laifi liman yana ƙasa mamu na sama wato inda mamu yake ya ɗan fi tudu sama ga inda limaminsa yake wannan malamai suka ce babu komi ya halatta e amma wala ya juzu lil imami al'uluwu ala alama amumihi amma shi liman bai halatta ya ɗaukaka akan saman wani tudu akan mamunsa ba e, shi mamu ya halatta an gane yana saman wani abu kai kuma liman kana ƙasa amma kai liman bai halatta ba dalili suka ce shi mamu ba a tunanin wani abu na girman kai saboda ba shi ke jagoranci ba to ba a tunanin wani abu ya shige shi na girman kai ko na riya saɓanin shi liman in yana ganin gashi sama amma duk mamu kowa na can ƙasa kuma shi a jagora to akwai yiwuwar wani abu ya dan shige shi to gudun haka shi yasa sai malamai sun ce bai halatta ba saboda kada riya ta shigo a samu matsala eh shi limamin nan illa bi shai'i al-yasiri sai dai da wani abu wanda yake mai tudu amma tudu wanda yake kaɗan haka e wanda tsawonsa bai wuce ka shibri kamar taka ɗaya ta hannu ɗani ɗaya ba wani hawihi ko makamancin taka kamar zira'i e in abin bai kada ya wuce zira'i daga gwiwa hannu zuwa yatsu ƙarshen yatsu to kada tudunsa kamar ɗan wannan tudun misali to ba laifi liman na sama su kuma mun suna can ƙasa amma in ya wuce zira'i to malamai suka ce a sauko da shi ko dai shi ya koma ƙasa ma musu koma sama ko duk su tsaya sama ko kuma duk su sauka ƙasa gaba to sai mala ya ce wa in qasadal imamu to shi liman da aka ce ba laifi ya ɗan ɗaukaka ga wani abu wanda bai wuce ta ƙaba zuwa zira'i in ya ƙudurta shi liman kenan bi'uluhi da wannan ɗaukakuwar tasa ko kuma shi mamu da an ka ce ya halatta ya ɗaukaka akan wani abu sama ga na liman kowannensu ƙasa da kibra sai ya ɗan yi nufin girman kai da wannan uluwi to batsalat salatu sallarsa ta ɓaci wannan girman kai da ya yi shu'uri an gane jin cewa ya ɗan hau wani abu mai tudu eh shi ke sallarsa ta ɓaci shi yasa ka ga malamai sun hana mutum ya ware wani wuri a masallaci ya ce shi kaɗai ke sallah a wurin saboda kada wani abu ya shige shi na girman kai don in girman kai ya shige masallaci to sallah ta ɓaci sai dai ya yanke ya ƙulla sabuwa wa min shuruɗil ma'amumi yana daga cikin sharaɗin mamu in za ka bi liman sallah to akwai sharuɗa an ya nuya likiti da abi imami sai ya ƙudurta zai yi koyi da limaminsa a zuciyarsa bayan ya yi niyyar sallah to kuma sai ya yi niyyar zai yi koyi da liman amma baya furtawa zai ƙudurta ne a ransa in kuma bai wannan niyya ba to bai da ladar liman abin nan jam'i bin liman ɗin da aka ce yana da falala bai da wannan falalat in kawai da ya zo niyyar sallah ɗaya ya yi ya bi liman bai niyyar shi zai koyi da liman ba to sun ce baya da lada za a dai ba shi lada sallah saboda innamal a'malu bin niyyat sallah daban koyi da liman daban kowane ibada ne mai zaman kansa to abin da kai niyya shine za a baka wa inna malikul limri'in ma nawa to bai niyyar shi zai bi liman ba to akan me za a bashi wani abu na limanci kaga ba za a bashi ba wala yashtaratu ba sharɗanta fi haƙƙil imami ga haƙƙin liman an ya nuya imamata ba shi liman ba sai yayi niyya cewa shi liman bane eh amma kai to kai sharaɗin bin sa kai niyyar bin sa amma shi ba a yi wajabta mai sai yayi niyyar shi limami bane kawai zai zai niyyar sallah illa fi arba'i masaila sai a mas'aloli guda hudu to nan ne malamai sun ga ce wajibi ne ga liman ya kudurta cewa shi liman ne an fahimta wuri na farko fi salatul jumu'ati sallar juma'a in liman zai ba da juma'a to wajibi ne sai ya yi niyyar limanci banda niyyar sallar juma'a to sai ya yi niyyar cewa shi yanzu limami ne wannan wajibi ne fa an gane? sau da haka limaman jama'a sai a kula in kuma bai yaba sun ce bai da ladan juma'a sai a bashi ladan sallan azhar amma dai ba za a bashi ladan juma'a ba to kaga da matsala ko me yasa suka ce saboda bi sharaɗin juma'a sai a jam'i ake yinta ko ana jama'a ɗaiɗaiku kowa ya yi sallah a ce shi ke ya yi jama'a ta shi yasa aka sharkanta masa wannan wa salatul jam'i ko sallar da za a yi jam'i misali saboda uzuri tsakanin magariba da isha to wanda zai jagoranci wannan jam'in wajibi ne ya yi niyyar cewa shi liman an fahimta dole ne in kuma bai yaba to suka ce shi bai da sallah ma sai ya sake sallah su ma mu sallar su ta yi in sun yi niyyar bin shi babu matsala tunda abu ne wanda yake da alaka da zuciya ba a fili yake ballantana su yi mai gyara ko wani abu wa salatul khawfi ko sallar da ake saboda tsoro shi ma liman dole ne ya yi niyyar limanci wa salati listikhilafi ko sallar maiwa ma'ana liman yana sallah sai uzuri ya sabe shi sai aka jayo ka don ka ƙarasa sallah yanzu jayo ka da an kai dole ne sai ka canza niyya tun da da mamu kake yanzu niyya ka za ta samu canji yanzu za ka yi niyyar limanci na fatar an gane yawwa tunda ka samu canjin mukami da waɗannan wurare guda hudu su ne malamai suka ce wajibi ne liman ni limanci waza da ba abuhum an samu wani sashe daga cikin malamai kamar almazari min almaliki yana daga cikin waɗanda suka faɗi wannan magana ƙarin da ya shi ne fadlal jama'ati cewa samun falalar jama'a shi ma dole ne liman ya yi wannan niyya ɗin shi almazari ya ƙara ya ce a ko da ba waɗannan sallolin guda hudu ba ko da limanci ne na sauran salloli a zahar la'asar da sauransu to in yana son ya samu falalar da ake bayarwa ta jam'i shi liman to sai ya yi wannan niyya in kuma bai yi ta ba bai da wannan falalar amma wasu malamai sun masa raddi akwai alhamiyu ya ce a'a wannan magana kuskure ce eh ba dole sai ya ko bai yi niyya ba za a bashi wannan falalar ta salatul jama'a da aka ambata shi liman ko ya yi niyyar ta ko bai yi niyyar ta ba kuma wannan shine abin da yake daidai shi yasa ya ce alal khilafi fi zalika amma fa akwai sabani akan wannan magana da wani daga cikin sashin malamai kamar shi almazari ya ƙara wa yustahabbu an so ta qadimu sultani fil imamati summa rabbul manzili to idan jama'a suka haɗu kuma cikinsu akwai sarki an gane ko shugaba a cikinsu sai lokacin sallah yayi kuma kowannensu ya cancanta da limanci kowannensu ya dace ya zama liman a sa shi limanci to an so wanda a shugaba a gabatar da shi ko da sauran sun ɗan fi shi ma karatu in dai a shari'a ya cancanta ya yi limanci to an so a gabatar da shi ko da an fi shi karatu tun da dama asali sarki shi ke ba da sallah asali can inda aka fito an gane ko? to wannan shi ne kuma wannan suka ce in shi sarkin bai nuna cewa zai yi ba in ya nuna cewa zai yi kuma shi kenan haƙƙin kowa ya faɗi tunda dama asali shugabanni suke jagorantar sallan juma'a sallan idi sallan roƙon ruwa da sauransu da karantarwa da alƙalanci duk suke duk wannan ayyuka ne na sarakuna to amma da yake sarakunan mafi yawa yanzu jahilai ne a addini to shi yasa ka gaba a basu wannan damat sai ga sarki ya gina masallaci sai dai ya ɗauko liman amma can da konan ƙasa-ƙasa a shehu usmanu kaga shi yake jagoranta abubuwa sai dai wasu abubuwa sai ya wakilta wasu to shi ne malam ya ce sun marabbul manzili to sannan mataki na biyu wanda za a gabatar in an haɗu shine ma'abuci masauki idan kun taru a wani gida ko a wata ko a ina ne kuma kowannen ku ya cancanta da limanci to wanda adda wurin an so a gabatar da shi sun ce saboda me saboda shi ya fi sanin inda ya fi dacewa a yi sallah inda wurinsa ne inda ya fi ko'ina tsarki ya fi kowa ilimi kan wannan kuma wannan koda bawa ne fa eh koda bawa ne wanda ba ɗa ba ka kai mai ziyara to inda ya cancanta da limanci to an so a gabatar da shi a kanka amma sun ce in shugabansa bai wurin shi bawan in shugabansa na nan to wannan shugabansa shi adda haƙi amma in shugabansa bai nan to yanzu kuma an so a gabatar da shi summal musta'jiru sai mai haya wanda ke hayan gida ko shago ko wani wuri aka taro a wurinsa to an so a gabatar da shi yuqaddamu alal maliki za a gabatar da shi akan mamallakin wurin kai adda gida sai kabba wani haya yana zaune a wurin ko shago ko wani abu sai ka je wurin lokacin sallah yayi kuma kowannen ku ya cancanta ya bada sallah to shari'a ta ce an so a gabatar da mai haya ne kai sai ka yi haƙuri saboda mi yanzu ya fi ka sanin sirrin wurin saboda shi zaune yake a wurin kai kuwa to wannan shi ne sun mazza'idu filfiƙihi to haka kuma in an samu taron fuka hau tunda a malikiya wanda ya kowa ilimin fiƙihu to in yana ga wuri shi ake gabatarwa a limanci yawwa fiƙihu ana ana nufin fiƙihu salati shi ake magana ba wai fiƙihu na komai ba a fiƙihu salati wa bahar abubuwan da yake da alaƙa da sallah to sai zan kowa faƙihi ne an gane to sai a duba cikinsu wanne ne fiƙihunsa ya fi yawa to sai a gabatar da shi ka wani ya yi zama fakihi wani ya yi fahimta fikihu eh to an so sai a gabatar da shi su sauran fuka ha'un sai su yi haƙuri su zama mamu eh sun mazza'ir fil hadisi in kuma dukkaninsu muhaddisuna ne malaman hadisi ne an gane wato daidai wa daida suke a ilimin hadisi to sai a kalli wanne ne ya fi gogewa a ilimin hadisi sai a gabatar da shi tunda ya fi su ziyada ya fi su ƙari sun mazza'idu fil qira'a sannan a dawo ɓangaren ƙur'ani in dukkaninsu ƙura'u ne kowannensu muƙuri ƙari'i ne muƙuri'u to sai a kalli wanda ya fi karatu wanda ya fi ƙira'a sosai an gane da riwayoyi da sauransu sai a gabatar da shi kila wannan riwaya ɗaya gare wannan kuma riwaya biyu yake da ita to a gabatar da mai biyun akan mai ɗaya kai kila hafsu ɗaya ka iya shi kuma ya iya hafsu ya iya warshu to a gabatar da shi an gane in akwai wanda ke da uku a gabatar da shi in akwai wanda ke da hudu a gabatar da shi in akwai wanda ke da goma to a gabatar da shi akan duk wanda bai da goma ɗin cikin makaranta alkur'ani kenan to haka matakin yake to daga nan sai mala ya ce sun mazza'idu fil ibada sannan kuma a nemi wanda ya fi yawan ibada in dukkaninsu ubbadu ne kowannensu yana da riko da bautan Allah ana son a yi zaɓi limamai an gane a ɓangaren fiƙihu daidai wa daida suke babu wanda ya wani a layin hadisi daidai wa daida suke babu wanda ya haka layin ƙur'ani to sai a lalaba wahai ibada da tsoron Allah cikinsu sai a yi sikiri na a ce shi allima saura sai su yi haƙuri summal musinnu in kuma a layin ibadan ma ba wanda ya wani to sai a kalli wanda ya yawan shekaru amma fil islami shekarun a musulunci ba shekaru haka kawai na haihuwa ba da haka akwai ɗan shekara 60 amma daga bayan musulunta kila yana shekara 50 ko 40 yan musulunta ga wani shi kuma ɗan shekara 40 shi gaba ɗaya cikin musuluncin ya taso to shi ne almusinnu a shi za a gabatar akan wancan tsohon sun mazun nasabi in kuma sun rasa rinjaye to sai a kalli wanda ya fi kyan dangantaka dan dangi mai kyau to sai a fara gabatar da shi akan wanda nasabarsa ko da tana da kyau bata kai ta wancan ba shi kila ma ba a san ma kakanninsa ba sosai to shi kuma wannan kila an san kakansa hannabiyar hannaina kilan ma sharifi ne yana da nasaba har zuwa ga annabi to duk wannan an zo sikiri ne na ɗaukar limamai sai an kula da su in kuma sun zamo daidai wa daida dukkanin su 'yan dangi ne sun majamilul khalqi sai a kalli wanda yake da kyan halitta eh wanda ya fi kyau shi ma sai a zaɓe shi saboda limanci ne ana buƙatar a samu wanda jama'a za su ɗan dinga jin kwarjininsa summa hasanul khuluqi in sun zamo daidai wa daida to sai a dawo bangaren mai kyan ɗabi'a wanda ya fi kyawawan ɗabi'u to sai na ƙarshe summa hasanul libasi sai wanda ya fi kyan sutura wanda ke sa kaya masu kyau in an rasa wanda ya yi wani kenan wannan yana sa riga da abu kai kuma baka sa kaya sosai shi kuma kullum yana dan sa kaya gwargwadon halin sai yana wankewa yana tsafta yana guga da sauransu ya dan sa turare ba gabatar da shi sai malamai suka ce in duk sun zamo daidai wa daida waɗannan matakan to anan sai a yi ƙuri'a eh sai a ce to za a yi ƙuri'a wanda ya ce sai a bashi an gane? yawwa amma da sharaɗi duk wanda zai shiga cikin wannan takaran to kada ya zamo wai shugabancin yake so a'a ba wai son falalar imama ɗin a cikin zuciyarsa ba an gane shi kai abin da yake so dai ya zamo shugaba da fatar an gane sau da haka dukkaninsu in aka bincika aka bincika sai aka gano kowa manufarsa shi so ɗaya ke zamo jagora ba wai so yake zamo liman don ya samu falalan limanci ba to malamai suka ce sai a yi watsi da su gaba ɗaya sun zama fasikai saboda suna sun wani abu wanda ke da alaka da addini ba don Allah ba sai a ajiye su a je a lalaba wani to haka in kuma wasu daga cikinsu aka fahimci kai waƙi'i da yanayinsu ya nuna wannan limancin kawai wani abu suke so gare shi to sai a cire su sai a ce tuwa ne an fahimci ba don Allah kake saboda haka an cire ka daga cikin 'yan takara kai ba za a yi ma jarabawa ba amma yanzu wasu hakuɗi suke bayarwa don su samu limanci a gani ta zuwa nan fasa bai ma halatta a bisa sallah ba duk limamin da ka san manufansa son shugabanci to fasiki ne ba abi ne sallah mun karanta ba abin fasiki ba sai ka ƙaurace mu wannan masallacin ka koma masallacin da adda limami na Allah to shi yasa neman liman yana da wuya ko ko ku alimamu so haka sai kun gyara abubuwan nan fa sai an gyara abubuwan nan to haka malamai suka rubuta in ka duba a safety ya kawo wannan bayani da sauran shuruhu na risala alfawaki huddawani da sauransu duk sun ambaci wannan a wurin ƙuri'a ɗin nan to sai an tantance a tabbatar da duk wanda za a rubuta suna ne zai nemi limancin ne saboda Allah manufansa don ya samu falala ta imama tunda liman yana da wata falala ta musamman na zamansa jagoran al'umma zuwa ga alkhairi to akwai wata lada ta musamman da Allah zai bashi to duk wanda bai da wannan manufan to ba a sahi cikin waɗanda za a wasu kilinin ko 'yan tabi a ɗauke shi limanci in kuma an san zuciya an sa shi to kai ka ƙaurace ma wannan masallacin a ba masjidir dirare ba ne tunda ya an kawo wani mai kyakkyawan niyya kana iya bin shi shi liman shi adda matsala ba masallaci ba mishaye masallaci sai dai in an gina shi ne da wata manufa to kuma kaga wannan wata fuska ce daban ko? eh eh ga a ai dukkan liman inda masallacin ba asasa shi akan takawa ba to kuma aikin banza ne illar tana nan irin babban masallacin da an kai kano wanda ya san zama eh ana cece ku ce da limanci eh to shi wannan yadda na samu wasu bayanai akwai ɗan bambanci gaskiya tun da dama ana da shirin yin masallacin tun da jimawa to da aka yi bayan an yi shi to gudanar da jagorancin shi nan na an ka samu matsala ba wai wurin assasa masallacin ba wurin waye zai zama jagora nan na an kai ta hitina karatun da muke yake ka gane yawwa to nan ne shi wane yana ganin shi ya kamata tunda shi a tsohon masallaci sabon ma shi ya kamata ya zama shugaba shi kuma wanda ya gina masallaci yana ganin a bai kamata shi ya zama shugaba wane ya cancanta sunan na saɓani ya tashi don sai a duba da wanda a tsohon da wanda a sabon wane naka neman limancin saboda Allah wanda manufansa shugabanci eh to shi kaga sai a faka shi gefe eh sun ce sai a faka shi gefe a nemi wani to abubuwan sai a hankali abubuwan sai a hankali malam bisa ga shari'a shugaban shi ke da dama wannan aikin screening din eh eh, shugaba shi yake da dama saboda gudun fitina saboda in fitina ta tashi in shugaba bai jagoranci abu kaga yaƙi za a yi to shi a hikimar samun shugaba tunda zai zai iya yiwa a yi yaƙin kwarai
to yaƙi ya tashi in ba shugabanni ba ka iya taro ne eh to ka gani Mm. yawo gaskiya ne amma kuma malamai suka ce in an- in kana ga wuri ya zan duk wanda a wurin ba wanda ya cancanta a shari'a ya limanci to ba laifi ka nuna a baka don ka a ba in kai ka cancanta din kenan fa don kada masallaci ya je hannun wanda bai cancanta ba Eh, can ana magana ba kai kaɗai ba ne akwai waɗanda sun cancanta da yawa to shine za a bi waɗancan matakan in har an kai ma- matsayin to in kuma ga wanda ya cancanta akan duk sauran to ba a haƙuri a ba a jaraba kawai kiransa za a yi a bashi ta jaraba ana yin ta ne in an rasa tarjihi an gane amma an yi ittifaki wane ya fi wane ya fi wane ya fi wane to wane ɗin nan shi kawai za a ba babu jaraba ba sikirinin ba komai amma in sun zamo daidai wa daida to shi kenan eh yawa sai a musu jaraba in an yi jarabawa ma sai aka gano ashe duk ba don Allah suke nema abin ba duk sai a yi withdraw ɗinsu misali kila an yi jarabawa wanda ake tunanin ya ci bai- bai ci ba wanda ba a tunanin ya ci sai ya ci sai sun kata da hitina to duk wanda haga ya yi fitina kaga dama ba don Allah yawo Allah ya sawaka wa man kana lahu haƙƙun duk wanda yake da haƙƙi fit taqdimi wajen gabatarwa fil imamati wajen limanci amma wani ƙasa ya samu tawaya an darajatiha daga darajarta ka rabbi dari kamar mai gida an ce an so a gabatar da shi in kana abda amma kuma yana ɗan da na ƙasu kila ya kasance bawa a wai mura'atan ko kuma mace ce au gaira alimin ko kuma ba malami ba ne masalan ga misali to fa innahu yustahabbu lahu an yastaniba man huwa a'lamu minhu to an so ya na'ibantar da wanda ya fi shi ilimi in kasancewa kana da naƙasu akan limanci ma'ana akwai wanda ya ɗara ka wasu siffofi wanda kai baka da cikin waɗanda aka faɗa a baya to an so kai ka haƙura ka gabatar da shi to kaga kuskure ne ma ka shiga cikin sikirinin ɗin da wanda kai ka san ya yi ka ba daidai ba ne a wani ne a to shi kenan ni na jaye
inda Allah yake in wani Allah ake fa tun da aikin Allah ne dama ba harkar siyasa ba ce ko sallah ce eh to ka gani to haka suke eh wallahu alamu Allah shine yafi kowa sani to nan za mu kwana insha Allah eh Allah ya ba mu ikon ikhlasi ga abu cikin ƙananan littattafai amma kuma eh eh eh a wannan haramtaccen sikiri ne Eh, bai halatta mutum ya shiga cikinsa ba amma in shugabanni ne sun kai abinsu to kaga babu yadda za ka yi tunda ba ka iya canza shi ba ka iya yin komi shi ke sai a kyale su amma dai haramtaccen sikirinin ne Eh, ba a yin sikirinin ai sai da ka'idodi Eh, sai an samu manema kuma kowansu ya cancanta kuma ba wanda ya yi wani kuma kowa ya ƙi bar ma ɗan uwansa to nan ake sikirinin sannan kuma kowa manufansa Allah kowa manufansa neman lada ba wai a ce ai shine limamin unguwa kaza ba shine limamin gari kaza ai shine chief imam ai shine na'ibi kaza shi yasa ko a tarihi kana duk wanda ya san kai ne bai an san limanci in dai ba ya zama mai dole ba bai an san to amma haka yanzu ko kuwa ake yi eh wani tana ɗayan wani abu
to ka- to kaga tun nan an samu matsala eh kaga tun nan mutum yanzu adalarsa ta roshi eh kila wurin kila ana danya albashi ko subhanallah ta yi haramun ne ma eh, ka abin nan da sallawa da rago Eh, sallah a bada raguna Kai. Allah Allah ya tausaya bana a shi shi yasa suke ta fitina kenan eh tunda haka akwai dan wani abu eh wasu eh a gani ko a wata subhanallah a a subhanallah to yanzu ai mugun abinci ne ai shi asalin limanci da ladanci ba a an san wani abu Eh, asali ba za ka shiga da wannan niyya amma in kana cikin yi wani ya baka ko gwamnati karan kanta ko wasu 'yan kwamiti suka baka za ka iya ansa Eh, amma kada ya zan wannan shine manufa ta yadda da za a daina ba da abin kila za ka iya daina limanci to wannan an samu wannan bai ma- baka ma cancanta abi ka sallah ba Eh, abubuwa abubuwa suna nan suna buƙatar gyare-gyare Eh, duk abin da ya haifar da wannan jahilci ne da son abin duniya shine kawai saboda mafi yawa mutane abubuwa suke yi yanzu ba don Allah ba Allah ya sauwaƙa سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله